الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka ta'ala da sauran dukkan dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar asabar ashirin ga watan zulka'ada shekara ta dubu da dari hudu da talatin da uku bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma shida ga watan goma shekara ta dubu biyu da sha biyu takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'us sahih ba laifi kafin darasi na yau idan da 'yan tambayoyi suna iya gabata wai misali kai ne ka bi liman sallah ka samu raka'a cikakka ɗaya ko biyu kabli ko ba'adi sai ta kama liman shin kai ma ta kama ka in har ta kama ka yaya za ka yi a takaice idan kabli ta kama liman ko ba ka ne ya yi mantuwar kai ma ta kama ka idan kabli ce sai ka bi shi ku yi tare da shi bayan ya yi kabli ya salamce sai ka tashi ka ciko iya abin da ya rage maka ba kuma maganar maimaita kabli idan ku ba abinci lokacin da ya salamce zai duka ya sujada ba a di kai ba za ka bi shi ba sai ka tashi ka ciko iya abin da ya rage maka bayan ka ciko iya abin da ya rage maka ka salamce kai ma sai ka yi ba'adin amma sharaɗi mu gane sai wanda ya samu raka'a cikakka tare da liman kablu ko ba'adi take kama shi idan ta kama liman idan ka samu koma bayan raka'a misali ka tarar da shi bayan an dago daga ruku'u a raka'a ta ƙarshe ko kuma ka iske shi yana zaman tahiya tahiyar da zai salamci kai kabbara ka bi shi duk abin da ya kama shi na kablu ko ba da kai bai kama ka ba shar'i ya zama to ka samu raka'a cikakka tare da shi kenan abin da nake so mu gane a nan in kabli ce za ka bi shi ku yi tare in ba alici lokacin da zai yi kai ba za ka bi shi ba sai ka ci ko iya abin da ya rage maka sannan kai ma za ka yi ba daɗin fa'ida a nan ƙablu ko ba'adi ba maganar maimaita tahiya domin maimaita tahiya a ƙablu ko ba'adi bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka malaman malikiya suka ce a ƙabli a ba'adi zai maimaita tahiya amma a ƙabli suka ce wasu malamai suka ce zai maimaita wasu malamai suka ce ba zai maimaitawa ba zai maimaita tahiya ba rashin maimaitawar kuma shine mafi inganci a cikin maganganu na malaman malikiya don haka dai a takaici kabli ko ba a duba maganar a sake tahiya duk hadisan da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yayi kabli ko yayi ba'adi ba inda aka samu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sake tahiya iya hadisin da ya zo bai inganta ba don haka baya inganta a kafa hujja da shi na'am wai tare da cewa kamar yadda ya gabata a darasinmu na wannan littafi sunan turmizi cewa hani ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ya kadaita ranar juma'a da azumi na nafila ko ranar asabar sai dai ka yi alhamis da juma'a ko ka yi juma'a da asabar ko ka yi juma'a da asabar ko ka yi asabar da lahadi amma ka yi azumin juma'a ita kadai azumi na nafila to wannan haramun ne saba ma Allah subhanahu wa ta'ala ne saba ma manzon sani kamar yadda bayanin ya gabata abu huraira Allah ya kara masa yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ku azumci ranar juma'a sai dai idan kun azumci yini gabaninta ko kuna da nihin azumtar yini bayanta haka ya tarar da juwairiya Allah ya kara mata yadda ɗaya daga cikin matansa tana azumi a ranar juma'a manzon Allah ya ce da ita jiya kin yi azumi ta ce a gobe kina da nihin yi ta ce a manzon Allah ya ce to maza ki aji haka kuma dangane da azumtar ranar asabar ita kadai azumi na nafila shi ma haramun ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa kar ku azumci ranar asabar sai dai abinda aka farlanta mu in ɗayan ku ya manta yawayi gari ranar asabar yana azumi na nafila manzo Allah ya ce in har bai samu abin da zai karya azumin sai bawon icce an gane ko ko bawon inabi manzon Allah ya ce ya tauna domin ya karya azumin to don haka kasancewar sai dai ka yi alkhamis da juma'a ko ka yi juma'a da asabar ko ka yi juma'a da asabar ko ka yi asabar da lahadi to wai shi ne dan uwa yake tambaya mutumin da ya ringa yin azumin ranar juma'a ita kadai akan rashin sani shi yana ganin cewa kamar ba laifi mutum ya azumce ta azumi na nafila shin wannan azumi nashi ya tafi a banza ko kuma zai samu sakamakon shi a wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala aikin shi ba zai tafi a banza ba zai samu sakamako na wannan azumi da ya a wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala dan ita doka tana hawan wanda ya sani wanda bai sani ba akwai dokar da ba ta hawan shi an gane ku don haka kenan in akan rashin sani ne dangane da haramcin kadaita ranar juma'a da azumi mutum ya yi wannan zai samu sakamakon azumin a wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala amma duk lokacin da sani ya cin masa dangane da haramcin kadaita ranar juma'a da azumi dole ya daina in ya kadaita ta ya saba ma Allah ya saba ma manzansa maimakon ya samu lada sai dai ya samu zunubi na'am
tsuntuwa a yanzu da muke ta iya shiga cikin matsala ta rika-rika
wai dangane da darasi na jiya mun karanta wani babi babin da ke bayani dangane da wato abin da ake fitarwa daga cikin arrikaz shine kumsi wanda bayani ya gabata in aka ce arrikaz ita ce dukiya wanda jahiliya suke binnewa a cikin ƙasa wanda asusun wato jama'ar da suka gabata a jahilce dai kafin a samu ilimi na bankuna da sauransu rami mutum yake a cikin ƙasa sai ya binne dukiya in an yi katari mutuwa ba ta mamaye shi ba sai ya gwada ma magadan shi cewa wuri kaza ya binne dukiya in ko mutuwa ta mamaye shi shikenan dukiyar nan ta tafi sai wanda Allah ya sa rabon shi to irin wannan dukiya ka samu dukiya a cikin ƙasa abin ne to in ka samu wannan dukiya a ƙa'ida ta shari'a za ka kasa wannan dukiya kashi biyar ka ɗau kashi hudu kashi ɗaya za a kai shi baitul mal ta musulmi wannan hudu shine haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya baka akan wannan tsuntuwa da kai wannan kashi ɗaya sai ka kai shi baitul mal a saka shi a sarrafa shi akan maslaha ta musulmi waishin shi wannan arrika zai iya zamantowa daidai da tsuntuwa tsuntuwa ba ta cikin haka in ka yi tsuntuwar dukiya duk abin da za a iya ce masa dukiya a yau idan ka tsinta ba maganar ka kasa biyar ka ɗau hudu ka yi sadaka da kashi ɗaya wannan dukiya da ka tsinta za ka kwashe tsawon shekara guda kana sanar da ita a inda ake tsammanin za a samu mai ita idan aka ce dukiya ana misali kasance jikka biyar jikka biyar dukiya ce a nan duk mutumin da ya da jikka biyar kalla za a kwashe shekaru bai manta ba an gane amma irin jikka guda ko ta jikka biyu in ɗan kaɗan ya ci giya baka samu ba mutum dangana yake kwana biyu sai ka ga ya manta kwata-kwata amma jikka biyar jikka goma abin da ya gaba idan ka tsinta dole ne ka kai ta wuri wanda yake amintacce ka adana ta ita wannan kudin da ka tsinta sai ka zo wurin da kake tsammanin a samu mai wannan kuɗi ka ringa cigiya lokaci zuwa lokaci shin ba wanda ya zo da kuɗi a cikin wata kaza da ya wuce ko kuma a cikin satin nan ba wanda ya zo da kuɗi wanda ya zo da kuɗi ya zo ya gaya ma adadinsu in a cikin wata jika suke ya siffanta maka jikar launinta kaza ne madaurin bakinta kaza ne idan bakwala ce misali fartumu ne sai ya gaya maka cewa ga ya baka ce ko ja ce tana da farmeti ko ba ta da farmeti ko kira kaza ce ko tana da wata shaida a jiki kuma iya kuɗin da ya zubda ga su adadin su kaza to duk mutumin da ya fito ya bayyana cewa ga iya abin da ya zubda to wannan dole ka bashi hakkin shi ne kuma ba maganar cewa sai ya baka ladan tsuntuwa ba maganar sai ya baka ladan tsuntuwa in ya baka ladan tsuntuwa wannan kyautatawa ce in ka ga dama ka amsa in ka ga dama ka bar masa an gane ku ajiye tsuntuwa mutum ya ci gaba da cigiya har zuwa lokacin da aka samu mai ita ko zuwa lokacin da shari'a ta kayyade wannan ibada ce mai zaman kanta wadda ake neman sakamakonta a wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala idan shekara ta cika ba mai kudin ba labarinsa ka rasa wanda ya an rasa mutumin da zai fito ya ce ya zo da kudi ga shekara kuma ta shiga so a wannan lokaci ya halatta ka yi amfani da wannan dukiya da katsanta in ma ka bada ta kyauta ko ka yi sadaka ko kai ka sarrafa ta akan maslaha ta kanka ma'ana ka yi bukatunka amma ka tabbatar da cewa bayan ka yi bukatunka da wannan dukiya ko bayan shekara ɗari idan mutum ya fito ya siffanta cewa wata shekara na zub da kuɗi a nan kuɗi kaza a cikin jika kaza dole kuma ka lissafa kuɗin shi ka bashi ko bayan shekara dari ne wannan shekara ɗaya da shari'a ta kayyade maka iya lokaci ne wai wanda za ka ringa sanarwa wanda in ya kai wannan lokaci ya halatta ka yi amfani da ita amma zuwa duk lokacin da mai dukiyar ya fito dole ka rama masa hakinsa an gane ko daɗin fa'ida tsuntuwa ta makka ta sha bamban da sauran tsuntuwa ta dukkan wani shashi daga cikin sassanin duniya ita tsuntuwa ta makka bayya halatta mutum ya tsunta sai mutumin da zai yi cigiya in ka san baka yi cigiya ba haramun ne ka ɗauki tsuntuwa ta makka ita kuma hallo ba ta da ƙayyadewa da shekara ɗaya in ka san ba za ka yi cigiya ba sai ka bar wannan tsuntuwa sai ka nuna ma wani ya ɗauka wanda yake nufin ya yi cigiya alhamdulillah a irin wannan lokaci akwai wurare da aka keɓance su a cikin harami na makka da harami na madina wanda duk mutumin da ya tsinci wani kaya zai kai can akwai wakilai wanda zai ba su su za su ajiye wannan kaya duk wanda ya san ya zau da kaya kuma can zai je ya tambaya in an yi katari an kawo shi kenan ga kayansa in ya ba da sifa na zau da kaza lokaci kaza sai a bashi wannan wuri shine ya dauki nauyin wato cigiya dangane da duk abin da wato jama'a suka yadda na'am wai misali kana tsammanin cewa iska ta kawo in kana tsammanin iska ta kawo ai ba za ka yi tsammanin cewa iskar ita ta zubda ka san wani ya zubda ita iska ta dauka ta kawo kenan dole ka yi cigiya an gane ko kasancewar iska ta kaɗo kuɗi kasanta baya nuna halaccin cewa kai sai ka yi amfani da kuɗin in dai dukiya ce wadda mai ita zai iya hanga na'am idan mai kasarin sallah ya bi limami wanda yake mazauni ya abin da aka fi so ya fi dacewa shine ya cika sallah kamar yadda abdullahi dan abbas da abdullahi ibn umar allah ya kara musu yadda in suna cikin halin bulaguro suka bi limami mazauni cika sallah suke ba sa kasarinta darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun tsaya ƙarshen babi na hamsin da biyu a cikin kitabu sau baban da ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na zagewa game da yawaita ayyuka na ibada a cikin kwanuka goma na farkon watan zulhijja watan da za mu tunkara nan da kwana goma ko kuma kwana tara shine wata na sha biyu na ƙarshe daga cikin watanni na shekara ta musulunci shine ake kiran shi watan zulhijja idan ya kama waɗannan kwanuka goma na farko ana buƙatar musulmi ya matsa lamba dangane da ayyuka na ibada musamman na filfili sallah ta nafila azumi sadaka ziyarar yan uwa da duk wani abu wanda yake mai sunan ibada kamar yadda muka wuce da hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min ayyamin al'amalu salihu fihinna a habu ilallahi min hadhihi ayyamin ashir zan Allah ya ce babu wasu kwanuka ko kuma babu daga cikin kwanuka gaba daya kwanukan da uban aiki wanda yake nagari ya fi soyuwa a wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala a cikinsu zan Allah ya ce sama da waɗannan kwanuka goma ma'ana a tsawon kwanukan shekara babu wasu kwanuka wanda Allah ya fi ƙaunar ayyuka na ibada a cikinsu sama da kwanuka goma na farkon zulhijja saboda ƙimarsu da darajarsu da martabarsu ubangiji tabaraka wa ta'ala ya yi rantsuwa da su a cikin alkur'ani wal fajr wa layalin ashir don haka daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tafsirin cewa wa layalin ashir waɗannan kwanuka goma su ne kwanuka goma na farkon zulhijja sai sahabbai suka ce ya rasulallah wadal jihadu fi sabilillah ko da yaƙi don ɗaukaka addinin Allah bai kai ba aiki na gari a cikin waɗannan kwanuka zan Allah ya ce wadal jihadu fi sabilillah ya ce wallahi ko da yaƙi na ɗaukaka addinin Allah bai kai matsayin ayyuka na ibada a cikin waɗannan kwanuka goma na farkon zulhijja manzon Allah ya ce illa rajulun kharaja bi nafsihi wa mali falam yarji min zalika bi shay sai dai mutumin da ya fita da ransa da dukiyar shi fagen fama bai dawo da komai ba da shi da dukiyar gaba ɗaya suka hallaka a fagen daga yaƙi na ɗaukaka addinin Allah shi kaɗai ne zai kai matsayin mutumin da ya aikata ayyuka na ibada a cikin kwanuka goma na farkon zulhijja don haka ake bukatar musulmi ya yawaita salloli na nafila bayan ya kiyaye salloli na farilla sannan ya yawaita azumi in har za ka iya azumce waɗannan kwanuka ka hada da yini na arafa to wannan haka aka fi bukata an gane ko ita ranar goma ba a azumi domin ranar layya ce ranar layya ranar sallah ce sannan mutum ya yawaita ambatan Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin su Abdullahi ibn Umar irin su Abu Huraira har kasuwa suke shiga suna daga murya da ambatan Allah a irin wannan lokaci wanda zikirin in ma ka ringa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kabira ko Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ko Allahu akbar Allahu akbar لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد كوكما الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بمبنشن نأكو لنهدو نهدو الله أكبر سيكاي أكو أفركو كي أكو أسكيا to haka ake bukatar musulmi ya yawaita irin waɗannan ayyuka na ibada a cikin kwanuka goma na farkon watan zulhijja yau za mu tashi babi na hamsin da uku قال أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله باب ما جاء في صيام ستة أيام من شوال الإمام الترمذي الله يجي أنسى كي cewa wannan babi ne wanda ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da azumtar kwanuka shida a cikin watan shawwal an an gane ku min anan tabi'idiyya ce ma'ana ka ware wasu kwanuka shidda daga cikin kwanukan watan shawwal ka azumce su za mu ga menene sakamakon mutumin da ya azumci azumi shida a cikin watan shawwal قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية هو محمد بن بن خازم الدرير قال حدثنا سعد بن سعيد هو الأنصاري عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب هو الأنصاري رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فذلك صيام الدهر قال وفي الباب عن جابر وأبي هريرة وثوبان رضي الله عن الجميع قال أبو عيسى حديث أبي أيوب حديث حسن صحيح وقد استحب قوم صيام ستة أيام من شوال بهذا الحديث قال ابن المبارك هو حسن هو مثل صيام ثلاثة أيام من كل شهر قال ابن المبارك ويروى في بعض الحديث ويلحق هذا الصيام برمضان واختار ابن المبارك رحمه الله أن تكون ستة أيام من أول الشهر وقد روي عن ابن المبارك أنه قال إن صام ستة أيام من شوال متفرقة فهو جائز قال أبو عيسى وقد روى عبد العزيز بن محمد عن صفوان بن سليم وسعد بن سعيد وسعد بن سعيد عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا وروى شعبة عن ورقاء بن عمر عن سعد بن سعيد هذا الحديث وسعد بن سعيد هو أخو يحيى بن سعيد الأنصاري وقد تكلم بعض أهل الحديث في سعد بن سعيد من قبل حفظه قال حدثنا هناد وابن السري أبو السري قال أخبرنا الحسين بن علي الجؤفي عن إسرائيل بن أبي موسى عن إسرائيل أبي موسى عن الحسن البصري أنه قال كان إذا ذكر عنده صيام ستة أيام من شوال فيقول والله لقد رضي الله بصيام هذا الشهر عن السنة كلها wato abu ayyub al'ansari Allah ya ƙara masa yadda ke cewa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce man sama ramadana duk mutumin da ya azumci watan ramadan in ma talatin ko talatin ba ɗaya kuma a tuba a min shawwal sannan ya biya masa da azumi shida daga cikin watan shawwal manzon Allah ya ce fa zalika siyamud dahri kulli fa zalika siyamud dahr wannan azumin wato zamani ne gaba daya an gane ko a wata riwaya ta al-Imam Muslim yake cewa kana ka siyamid dahr kulli ya zamanto tamkar ya azumci zamanin sa gaba daya ma'ana tamkar ka shekara kana azumi baka aji ba sakamakon kenan mutumin da ya biya ma azumi na ramadan da azumi shida daga cikin watan shawwal wanda a hausa ake kiran shi rakiyar wata wanda da yawa daga cikin yan uwa kasancewar jahiltar irin wannan sunna ko kuma sakaki idan ka ce mutum kayan rakiyar wata sai ce wai shi dama ai bai tariyo shi ba wace rakiya zai masa tare da cewa wannan wata ibada ce wadda take mai fadalar gaske wanda kasancewar baka da tabbacin cewa ka kai shekara ta baɗi balantana cewa kai don haka dama ce wadda in ta samu ba a bukatar mutum ya bari wato ta kuce masa a nan a takaice da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mutumin da ya azumci Ramadan sannan ya biya masa da azumi shida daga cikin watan Shawwal tamkar ya shekara yana azumi bai ajiye ba za mu iske daga cikin maganganun magabata domin ka'ida ce Allah ya ajiye mana da nasi na alkur'ani man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha duk mutumin da ya zo da kyaukyawan aiki daya alkawari ne na Allah sai ya linka masa goma duk wani aiki na ibada ɗaya tak idan ka yi karamci na ubangiji tabaraka wa ta'ala sai ya linka maka shi so goma kar ka yi tsammanin ya takaita daga goma daga goma Allah zai linka ya zama ɗari bakwai daga ɗari bakwai Allah zai linka iya adadin abin da ga dama wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim to don haka kasancewar in talatin ka yi ko talatin ba ɗaya ka yi ubangiji tabaraka wa ta'ala zai cike maka lissafi wanda hadithi ne na cikin bukari manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ke cewa shaharani la yanqusani watanni biyu manzon Allah ya ce ba sa tawaya an gane ko kuskuren fahimta wani dan uwa sai ya fito yana cewa ai gaya manzon Allah ya ce wai watan Ramadan da watan zulhijja ba sa nisan wai ba sa nisan da manzon Allah ya ce shaharani la yanqusa ne watanni biyu ba sa tawaya sai ce wai ba sa nisan wai har ya fito ya za a ce wai a kullum a ya azumi talatin ba ɗaya ka koma mu wuce da hadis iya rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Allah ya farlanta azumi har ya bar duniya so ɗaya ta fiye azumi talatin duk sauran talatin ba ɗaya ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi don haka haka kawai ka ga hadisi gundarin shi ka fassara wannan kuskure ne idan ka ga hadisi ko da ka fahimci larabcin koma ka ga yaya magabatan kwarai suka fahimci wannan hadisi domin fahimtar ka ta hita su fahimtar su ta hita ka wannan ita ce ka'ida aqidar magabatan kwarai nasi na alkur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko da ka fahimce shi sai ka koma menene mazan jiya suka fahimta don haka da ya ce watanni biyu ba sa tawaya malamai suka ce ba sa tawaya a ɓangaren lada amma ba ɓangaren lissafi ba suka ce idansu ya nuna musu ba su ɗaya ba su biyu ba watan ramadan ya yi nasa don haka in ka azumce shi talatin ba ɗaya ubangiji ta'ala zai cike maka ɗayan ya zama talatin haka shi watan zulhijja baya ta waya a wajen lissafi a wajen a wajen lada nake yi ba wajen lissafi ba in aka kuskure aka hau arafa a takwas ga wata ko a goma ga wata to wannan a wajen Allah subhanahu wa ta'ala hajji ce ingantacciya Allah zai ba ku lada cikakke haka manzon Allah yake ne sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam in aka kuskure lissafi wajen tsayuwa arafa a watan zulhijja aka tsaya takwas ga wata ko aka tsaya goma ga wata to wannan ba zai tawaye ba a wajen lada kamar yadda shi ramadan allah yake cike ma bayansa gidin ko da sun azumce shi talatin ba daya idan aka azumce shi talatin kowane daya allah ya yi alkawalin zai ninka shi goma goma goma so talatin nawa kenan ɗari uku idan ka biya masa da azumi shida kowane ɗaya daga cikin shidan nan Allah zai linka shi ya zama goma idan aka hada ga ɗari uku ga sattin nawa kwana ɗari uku da sattin wanda su ne kwanukan shekara kenan wata goma sha biyu to don haka a nan shi ne manzon Allah ya ce duk wanda ya azumci watan ramadan sannan ya biya masa da azumi shida daga cikin watan shawwal fazalika siyamu dahar wannan shine azumin zamani ma'ana tamkar ya shekara yana azumi bai aji ba to anan ina ga mutumin da Allah ya kaddara masa wani uzuri ya gitta rashin lafiya ko bulaguro ko mace jinin al'ada ko jini na biki ta sha azumi shin sai ta rama abin da ake yake kanta sannan za ta yi wannan azumi shida ko ba sai ta rama ba ba maganar cewa sai ka rama illa kasancewar an so in akwai yalwar kwanuka waɗanda za ka iya rama abin da yake kanka sannan ka biyo da shida a watan shawwal din haka aka fi so an gane ku domin kasancewar aisha allah ya kara mata yadda ta kasance in ana bin ta bashin azumi galibi ba ta rama shi sai a cikin watan sha'aban wanda cikin watan sha'aban wanda daga shi sai azumi shin yanzu tunaninka zai iya baka cewa aisha irin wannan hadisi na fadala wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada aisha ta yi sake dangane da wato azumtar wannan azumi shida na watan shawwal don haka akwai wata fatawa da wasu malamai suke badawa na cewa in ana bin ka bashin azumi ba ka yi ba babu dalilin da ya kayyade haka ko ana bin ka bashin azumi za ka iya azumtar wannan azumi shidda ga watan shawwal dan da ya ce man sama ramadana wanda ya azumci watan ramadana wanda ya sha azumi dama yana da niyyar rama shi an gane ko shine ya ce kana ka siya yake cewa fa zalika siyamu dahar ya ce wannan shine azumin zamani tamkar mutum ya shekara yana azumi malam yake cewa a wannan babi akwai hadisi daga jabir ibn abdullahi al-ansari da abu huraira Allah ya kara masa yadda da tauban Allah ya yadda da shi gaba su suna da hadisin da zai iya zama a karkashin baban ma'ana wanda yake bayani dangane da fabala ta azumi shidda a cikin watan shawwal malam yake cewa hadisin abu ayyub hadisi ne kyaukyawa hadisi ne ingantacce a takaice ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai malam ya ce wa qadis tahabba qaumun siyama sittati ayyamin min shawwal bi hadha hadith hakika wasu jama'a daga cikin malamai sun so azumi shida daga cikin watan shawwal dalilin su ku shine wannan hadisi su wane ne malam yake nihi da alqaum anan al-imamu shafi'i da al-imamu ahmad matsayin azumi shidda na watan shawwal sunna ce mustahabba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hujja ita ce wannan hadisi tare da cewa al-Imam Malik Allah ya ji kansa da al-Imam Abu Hanifa su a mazhabin su sun karhanta azumi shidda na watan shawwal sun dauke shi a matsayin makaruhi ne menene hujjar ka al-Imam Malik yace ma ra'aitu ahadan min ahli al-ilmi yasumuha ya ce waɗannan kwanuka shida ya ce ban gaba wani daga cikin mazawa ilimi wato na azuntar azumi shida na shawwa don haka shi al'imamu malik sai ce makaruhi ne ka'ida ta malamai in sunna ta tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan wane da wane ba sa yi ko kuma jama'a gaba ɗaya ba sa yi wannan ba a waiwayawa zuwa rashin yin su in dai sunna ta tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko kai kadai ne tal a fadin garin ku to ka raye da wannan sunna kai kai ne jama'a an gane ko dan wane baya yi baya nuna cewa ba za a yi ba kuma hujjarsu ta biyu shine suka ce tsoro muke kar jahili wato yayi zaton cewa azumi shida ga watan shawwal wajibi ne malamai suka ce to in har kun karhanta kar jahili ya zaci cewa wajibi ne me yasa ko ki karhanta irin sa azumin arafa da azumin ashura da sauransu don haka dai a takaice sunna ce mustahabba kamar yadda anan malam ya ce wa qad istahabba qaum siyama sittati ayyamin min shawwal hakika wasu jama'a na magabatan kwarai sun so musulmi ya azumci kwanuka shida ga watan shawwal domin ya dace da wannan fadala hujja ita ce shine wannan hadisi abdullahi ibn al-mubarak al-marwazi sai ya ce huwa hasanun azumi shidda na watan shawwal ya ce mustahabi ne domin lafazin hasan na ɗaya daga cikin sigogin da malaman fikihu suke amfani da su dangane da abu wanda yake na mustahabi in ma su ce mustahab ko su ce hasan ko su ce fadila an gane ko da sauransu sai ya ce huwa mithlu siyami thalathati ayyami min kulli shahr yace ai wannan kwatancin azumi uku ne da mutum zai yi a kowane wata wanda in mutum ya yi azumi uku a kowane wata in an hada da watan ramadan shi ma tamkar mutum ya shekara yana azumi a duk wata na allah in kai azumi uku za mu iske babi na musamman in ka hada da na ramadan shi ma tamkar ka shekara kana azumi ba ka ajiye ba abdullahi ibn mubarak sai yake cewa an rawaito a sharan wannan hadisi wa yulhaqu hadha siyamu bi ramadan ma'ana shi wannan azumi shida na watan shawwal ana hada shi da watan ramadan an gane ko illa kasancewar malam ya zo da sigatu tamri na ita kuma wannan siga daman ana zauwa da ita akan hadisin da ake kokonto game da ingancinsa don hadisin da bai inganta ba ba za ka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce sai dai ka ce an faɗa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kila an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ko kuma ka ce wa ruwiya an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ko ka ce wa hukiya don haka ya ce wa yurwa ya ce wa kaduru yake cewa wa yurwa an rawaito a sharar hadisin cewa ana hada waɗannan azumi da watan ramadan illa kasancewar wannan jumla dai bata inganta ba sai ce waktar ibn mubarak abdullahi ibn mubarak ya zabi an takuna sittata ayyamin min awwal shahr shi yana ganin abin da yafi dacewa ma'ana farkon watan shawwal ka azumci waɗannan azumi shida karka yi sakaki sai ya ce an rawaito daga abdullahi ibn mubarak annahu qala ke cewa in sama sittata ayyami min shawwalin mutafarriqa fa huwa jaiz in ya azumci waɗannan azumi shida na watan shawwal daban-daban wannan ya halatta misali yau kayi idan ka huta wasu 'yan kwanuka sannan kayi in ka sake hutawa wasu kwanuka sannan kayi kadde watan ya mutu ba kai azumi shida ba in kayi haka ka aikata halal illa kasancewar kamar yadda al'imamu nawawi yake cewa abinda aka fi so in aka ce yau an sallaci sallah ta azumi in har kana da dama wace gari ka ɗauka ka yi shi a jere in son samu ne domin allah na yabo akan masu gaugawa a cikin ayyuka na alkhairi amma in ka yi shi in ma a cikin kwanuka goma na farko ko a na tsakiya ko a na ƙarshe ko daban-daban ka rarraba shi wannan ka aikata halaka kuma abin da ake samu na fadala za ka same shi al'imamu turmizi ya ce abdulaziz ibn muhammad ya rawaito wannan hadisi daga safwan ibn sulaim da sa'ad ibn sa'id daga umar ibn sabit daga abu ayyu daga manzon allah sallallahu alaihi wasallam wato wannan mutaba'a ce aka samu ta safwan ibn sulaim ga sa'ad wato ibn sa'id domin shi sa'ad ibn sa'id kamar yadda magana za ta zo nan gaba malaman hadisi sun ce yana da raunin hadda duk marwaicin da aka same shi yana da raunin hadda in ya rawaito hadisi hadisi ne ga ifi bai halatta a kafa hujja da shi sai dai an samu ya zo ta wata hanya wannan hanya za ta karfafe shi sai ya tashi ya zamanto hadisi wanda yake hasan to don haka an same shi ta hanyoyi daban-daban a takaice hadisi ne sahihi an gane ko sahihun li ghairihi amma ba sahihun li zatihi ba sai yace warawa shu'ba shu'ba ibn al-hajjaj ya rawaito wannan hadisi daga warqa ibn umar shi kuma daga sa'ad ibn sa'id wato malam yake cewa sa'ad ibn sa'id shine dan uwan yahya ibn sa'id al-ansari wanda shi yahya ibn sa'id al-ansari yana daga cikin sigaru tabi'i sai yake cewa wasu daga cikin malaman hadisi sun saka baki dangane da sa'ad ibn sa'id ta bangaren haddashi ma'ana sun ce ba shi da cikakka harda yana da munin hadda duk wanda yake da ke munin hadda to wannan malaman hadisi sun sauko shi kasa duk hadisin da zai zo ta hanyar shi hadisi ne da'ifi sai dai in an samu ya zo ta wata hanya ta daban shine anan malam sai ya zo da hadisi daga hassan albasari hadisi ne kenan munkabe ko kuma mu ce maqbu wato Hassan albasari domin yana daga cikin attabi'un hadisin da ya tsaya akan tabi'i abinda ake kiran shi maqbu yake cewa in an ambata hadisin azumin kwanuka shidda a watan na watan shawwal a wajen shi al-hasan al-basri sai ce wallahi laqad radiyallahu bi siyami hadha ash-shahri an sanati kulliha wannan azumi na shida na watan shawwal Allah ya yarda da cewa musulmi in sun azumce shi tamkar sun shekara suna azumi ba su ajiye ba in an hada musu da ramadan ma'ana ubangiji ta'ala ya yarda da shi cewa in ka azumce shi aka hada maka na ramadan zai tsaya matsayin ka azumci zamanin ka gaba daya babu ma ja'a fi sawmi thalathati ayyamin min kulli shahr wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na sakamakon yin azumi uku a kowane wata ko kuma matsayin yin azumi uku a kowane wata قال حدثنا قتيبة هو ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني قال حدثنا أبو عوانة هو وضاه بن عبد الله اليشكري عن سماك بن حرب عن أبي الربيع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة ألا أنام إلا على وتر وصوم ثلاثة أيام من كل شهر وأن أصلي الضحى قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود هو الطيالسي قال أنبأنا شعبة عن الأعمش هو سليمان ابن مهران الكاهلي الكوفي أنه قال سمعت يحيى بن بسام يحدث عن موسى بن طلحة أنه قال سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة قال وفي الباب أن أبي قتادة وعبد الله بن عمرو وقرة بن إياس المزني وعبد الله بن مسعود وأبي أقرب وابن عباس وعائشة وقتادة بن ملحان وعثمان بن أبي العاص وجرير رضي الله عن الجميع قال أبو عيسى حديث أبي ذر رضي الله عنه حديث حسن وقد روي في بعض الحديث أن من صام ثلاثة أيام من كل شهر كان كمن صام الدهر قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام من كل شهر ثلاثة أيام فذلك صيام الدهر فأنزل الله عز وجل تصديق ذلك في كتابه من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها اليوم بعشرة أيام قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روى شعبة هذا الحديث عن أبي شمر وأبي التياه عن أبي عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة أن يزيد الرشك أنه قال سمعت معاذة أنها قالت قلت لعائشة رضي الله عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر قالت نعم قلت من أيه كان يصوم قالت كان لا يبالي من أيه صام قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال ويزيد الرشك هو يزيد الضبعي وهو يزيد بن القاسم وهو القسام والرشك هو القسام بلغة أهل البصرة wato abu huraira Allah ya kara masa yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mun alkawalin abubuwa uku cewa inna ce akan su karna yi saki a wata riwaya wadda take cikin sahihai me yake fada cha yake ausani khalili sallallahu alaihi wa sallama bi salata masoyina badadina manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gargade ni dangane da ruko da abubuwa guda uku ma'ana wasiya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gabatar ma Abu Huraira wanda wasiyar bata takaita ba akan shi ta hada dukkan mumini har zuwa kiyama duk wanda ya samu kanshi a cikin irin wannan yanayi wanda hatta da su sahabban wato Abu Zar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa irin wannan wasiya da ma Abu Huraira haka Abu Darda Allah ya kara masa yadda shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gabatar masa da wannan wasiya wasiya ta farko shine yace Allah anama illa ala witr kada na sake na yi barci face sai na yi gabatar da shafa'i da wuturi malamai suka ce kasancewar abin da ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa wannan wasiyar cewa kar ya sake ya kwanta ya yi barci face sai ya yi shafa'i da wuturi ɗabi'ar abu huraira da al'adarsa a dukkan dare yana muzakara hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana zai kwashe tsawon dare yana karanta hadisan da ya rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana muraja'a su yana haddacewa to kasancewar in ya kwashe tsawon dare yana wannan muzakara idan ya kwanta bacci bai ya farkawa sai alfijir ya keto shi kuma ƙarshen lokacin shafa'i da wuturi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kayyade mana shine ketowa alfijir duk mutumin da alfijir ya keto bai yi shafa'i da wuturi to ba maganar yin shi an gane ko a magana mafi inganci in dai alfijir ya keto ba maganar yin shafa'i da wuturi wasu malamai suka ce in mutum bai yi sake ba bacci ya rinjaye shi to a irin wannan lokaci ko da alfijir ya keto kafin ya sallah asuba zai iya yin shafa'i da wuturinsa amma magana mafi inganci in dai alfijir ya keto ba maganar shafa'i da wuturi an gane ku domin hadisi ne sahihi maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sallah ta dare biyu biyu ce mutum ya yi ya salamci ya yi biyu ya salamci in mutum ɗayan ku ya ji tsoron ketowa alfijir manzon Allah ya ce ya yi raka'a ɗaya wannan raka'a ɗaya za ta zame masa wato shine wuturin abin da ya sallata wanda kuma Aisha Allah ya kara mata yadda ta rawaito hadisi kasancewar ƙarshen wato wato sallah ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a dare shine wuturi yana yin shi a ƙarshen sallolinsa shine kusan asuba to dan haka kasancewar a nan shi Abu Huraira wannan shine ɗabi'ar shi in ya kwanta bayyata shi sai alfijir ya keto dan haka a nan kuma wuturi ya kuce masa to dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya masa wasiyar cewa kar ya sake ya kwanta face sai ya gabatar da wuturinsa don haka malamai suka ce duk mutumin da ya san inda ya kwanta ba zai tashi ba sai alfijir ya keto to ba a bukatar ya kwanta ba tare da ya yi shafa'i da wuturi amma duk mutumin da yake da amincewar zai iya tashi a ƙarshen dare to wannan ba a bukatar ya gabatar da shafa'i da wuturi a farkon dare ya jinkirta a ƙarshen dare ya tashi ya yi domin kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana kashi ɗaya daga cikin ukun dare na ƙarshe shine aka fi so mutum ya tashi ya rayar da shi da na filfili domin lokaci ne wanda ubangiji tabaraka wa ta'ala ke saukowa samar duniya ya ma kansa kirari ya ce wa yake da bukata a biya masa wa yake neman arziki a azurta shi wa yake neman gafara a gafarta masa Allah ba zai gushe ba na fadar haka har sai alfijir ya keto don haka mutumin da ake bukatar duk mutumin da ya amince zai tashi a ƙarshen dare to ya zamanto shafa'i da wuturinsa ya jinkirta a wannan lokaci ya yi wasiya ta biyu shine sai ya ce wa sauma salasati ayyamin min kulli shahar wato azumi uku azumin kwana uku a kowane wata wannan wasiya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa cewa a kowane wata ya yi kokari ya yi azumi uku sai cewa an usalli duha sannan kuma ya mun wasiyar cewa masallaci sallar wallaha ita ce sallah da ake yin ta a lokacin hantsi wanda ake kiranta sallar wallaha ita ce salatu duha wanda riwaya ta al-Imam bukhari sai yake cewa wa raka'atay duha wato da raka'o'i biyu na wallaha wanda raka'a biyu shine karancin sallar wallaha an gane ko shine karanci gayata kuma raka'a takwas kenan anan da yace wa an usalli duha na naci dangane da sallar wallaha in ma kayi biyu ko kayi hudu ko kayi takwas wannan duka ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda biyu shine da karancinta wannan na nuna mana matsayin sallar wallaha sunna ce mustahabba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a nan alhafiz ibn hajar ya kawo wata darifa yake cewa wato abu ne wanda ya shahara a wajen gama garin jama'a na cewa wai duk mutumin da ya fara yin sallar wallaha idan ya dina sakamakon shi makaucewa yake wai in dai ka fara yin sallar wallaha in ka dina makaucewa kake wannan magana ce wadda ba ta da asali daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lalle sallah wallaha aiki ne na ibada aiki na ibada ko ba a bukatar mutum ya yanke abinda ake bukata ka dawwama a kan shi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ahabbul a'mali ila Allah ma dama ma dawama alaihi sahibu au kama qala manzon Allah ya ce mafi soyuwar ayyuka a wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala abinda mutum ya dawwama a kan shi a wata riwaya ya ce ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla aikin da mutum ya dawwama a kan shi yau da gobe shi Allah ya fi so komin kankantar shi to don haka kasancewar wannan yana nuna mana azumi uku a kowane wata matsayin shi sunna ce mustahabba a wannan hadisi na biyu wato musa wani talha yake cewa na ji a bazar allah ikara masa yadda na cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da shi ya a bazar idza sumta min shahar idza sumta min ash-shahri thalathata ayyam in zaka azumci kwana uku a kowane wata manzon Allah ya ce masa fasum salata ashirata wa arba'a ashirata wa khamsa ashira ka azumci sha uku da sha hudu da sha biyar su ne ake kiransu ayyamul biyu wato kwanuka na hasken wata wanda a malikiya azumtar kwanukan wat- hasken wata makaruhi ne menene hujja suka ce dan kar jahili ya yi kudirin cewa azumi uku na kowane wata ba a yin su sai a cikin irin waɗannan sha uku sha hudu sha biyar to tun da dai ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maganar karhantawa ba ta taso ba a nan manzon Allah ya ce ma a bazar in za ka yi azumi uku a kowane wata ka azumci sha uku da sha hudu da sha biyar kenan wannan ga mutumin da yake rike yake rike da lissafin kwanukan wata wanda ba shi da lissafin kwanukan wata tun a farkon wata ma yakan iya yi ko a tsakiyar shi ko a sa ko da baka samu damar yi ba a sha uku sha hudu sha biyar wani uzuri ya gitta maka sai ka yi shi a cikin sauran kwanukan kan watan ya mutu amma in dai kana rike da lissafin kwanukan wata babu wani uzuri da ya gitta maka to abin da aka fi so ka azumci sha uku sha hudu sha biyar kenan wannan hadisi yana nuna mana kwanukan da ake bukatar kenan musulmi ya azumci wannan azumi uku a kowane wata shine malam ya ishara ya ce a wannan babi akwai hadisi daga abu katada da abdullahi ibn amr da qurra ibn iyas al-muzani da abdullahi dan mas'ud da abu akrab da abdullahi dan abbas da aisha da katada ibn bilhan da usman ibn abil as da jarir ibn abdullahi al-bajali gaba ɗayan Allah yarda da su sun rawaito hadisin da zai iya zama a ƙarƙashin baba malam ke cewa hadisin abu zar hadisi ne kyaukyawa a takaice hadisi ne ingantacce sai yake cewa an rawaito a sharan wannan hadisi cewa mutumin da ya azumci kwanuka uku a kowane wata kana kamar samar da har kamar ya azumci zamaninsa gaba daya an gane ko malam ya zo da sifatul tamrid domin bai san ba menene ingancin hadisin amma in za ka ɗauka ta ɓangaren lissafi akan wannan aya da ta zo nan gaba wadda malam ya kawo da ya ce fa anzalallahu azza wa jalla tasdika zalika fi kitabi Allah ya saukar da gasgata wannan magana a cikin alqur'anin sa man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha duk wanda ya zo da kyaukyawan aiki yana da kwatankwacinsa su goma kenan in kai uku shi da sai ce alyawmu bi ashrati ayyam kowane yini kenan zai tsaya matsayin kwanuka goma kenan in kai azumi uku a cikin wata tamkar kayan azumi talatin in an hada da na ramadan kowanne wata kayan azumi uku talatin talatin su goma sha ɗaya ɗari uku da talatin in an hada da na ramadan kenan ɗari uku da sittin shine tsawon kwanukan shekara al'imamu turmizi ya ce wannan hadisi hadisi ne kyaukyawa hadisi ne ingantacce shu'uba ibn al-hajjaj ya rawaito wannan hadisi daga abi shamr da abi tayya shi kuma daga usman wato abi usman annahdi shi kuma daga abu huraira daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana wata hanya ce ta daban wanda hadisin ya zo hadisi ne ingantacce don haka anan wato malam sai biyu baya da hadisin mu'aza take cewa na faɗa ga aisha Allah in ƙara mata yadda shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance na azumtar kwana uku a kowane wata aisha ta ce kwarai haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake sai na ce da aisha min ayyihi kana yasu to a cikin wato kwanukan na wata wasu kwanukan ne manzon Allah yake azumta qalat sai ta ce kana la yubali min ayyihi sama manzon Allah ya kasance bai kula ba ko ma wani kwanukan ne azumta yake in ma a farko ko a tsakiya ko a ƙarshe wannan ku kasancewar su da yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan yi abu domin karantar da al'umma domin yarwata musu tare da cewa a wancan hadisi ya nuna ma a bazar in har za ka yi azumi uku a kowane wata manzo Allah ya ce ka yi sha uku da sha hudu da sha biyar amma dan ya nuna mana cewa lalle ba dole bane ba sai sha uku ko sha hudu ko sha biyar shi Aisha ta ce anan manzon Allah bai ya kula in ma a wasu kwanukan ne in dai a wata ne to yana yin azumi uku ko a farko ko a tsakiya ko a ƙarshe na haka shine ta ce kana la yubali wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance baya kula min ayi bi sama ma'ana wasu kwanuka ne zai azumta koma kenan wane ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama azumta yake ba sai sha uku ba sha hudu ba da sha biyar kenan amma fa anan iya abin da yake sunna mustahabba in kana rike da lissafin wata ka azumci waɗannan kwanuka malam yake cewa wannan hadisi hadisi ne kyaukyawa ingantacce wannan marwaici yazid wato arishik ya ce shi ne yazid ibn abu ibn abi yazid kenan abdubai sai ya ce wa huwa yazid ibn al-qasim shine ake ce masa yazid ibn al-qasim wa huwa al-qassam kuma shine ake masa lakabin wannan a ce masa qassam in ma ka ce yazid arishik ko kuma ka ce yazid ibn al-qasim ko kuma ka ce yazid al-qassam sai ya ce wa rishik shi ita kalima ta ar-rishik huwa al-qassam shine ake kira da qassam bi lugati ahli al-basra a lugar su ta mutanen basra kenan kai sun ce ar-rishik abinda suke nihi al-qassam dan karka yi zaton cewa ku mutum biyu ne ar-rishik daban yanzu da al-qassam daban dukkan su mutum mutum marwayi ɗaya ne wannan kenan yana daga cikin miza ta al'imamu tirmizi tantance ma wato ɗalibi dangane da marwaita sai ya nuna maka wane ne in har ya san shi nan ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك